بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
باب wannan babi ne akan يفعل في الأمرة ما يفعل في الحج a, wanda zai ha- umra zai a umrar daidai da yadda zai a hajji bambanci shine cewa ita umra babu maganar jifa ba maganar tsayuwa arfa amma duk sauran ayyuka kamar ayyukan hajji ake kamar dawafi kamar sa- sa'ayi
حدثنا أبو نعيم حدثنا همام حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن على بن أمية عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله wani mutum ya ji عليه wajen وسلم annabi sallallahu alaihi wa sallam وهو بجئرانته alhali manzon Allah yana ji'irana وعليه جبة ko kuma ana faɗar su ji'irana ba tare da kasirar ai- ai- ainihin ba da sukuni نعم A alhali yana sanye da jubba نعم وعليه أثر الحلوكي Al- akwai alamar shafa turare a jiki أو قال ko سفرته ko yace launin fatsi-fatsi فقال yace كيف تأمرني أن متى أقرأ ليش؟
بأمرتي da manzo sallallahu alaihi wasallam ya za ka umarce ni in a umrata فأنزل الله على النبي صلى الله عليه sai ubangiji وسلم subhanahu wata'ala ya saukar ga annabi sallallahu alaihi wasallama فستر بصوم wato wa atimmul hajj wal umrata lillah نعم sai shi wannan manzo Allah alaihi salatu wassalam aka kare shi da tufafi
ووجدت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي Yace- mutumin yace na so ina ma a ce na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali ana saukar da wahayi a gare shi ya sufarsa take san da yake karɓar wahayi وقال عمر sai da Umar yace ka تعالى zo أيسوك أن تن- أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي a ce ka dubi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhali an saukar da wahayi a gare shi haka din zai faranta ma rai قلت نعم yace kware kuwa فرفع طرف الثوب sai ya daga gefen tufafin فنظرت sai إليه ne duba zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama له غدير yana nishi واسبه قال Yake- كغدي في ina البكر zaton ya ce kamar yadda ɗan matashin raƙumi yake nishi فلما سري yayin عنه da aka yayi daga manzo sallallahu alaihi wasallama قال sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce أين سائل عن الأمرة ina wanda ya tambaya game da umra ya ake yi يخلا عنك الجبة ka cire wannan jubbar da take jikinka وغسل أثر الخلوق ka wanke عنك alamar wato gurbin turaren nan daga jikinka وعنك ka السفرة tsaftace wannan fatsi-fatsin na turare واصنع في أمرتك ka كما aikata a تحاول أن al'amuranka kamar yadda za ka aikata a hajji
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه انه قال قلت لعائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه kuma وسلم tun zubair ya ce na ce da aisha allah ya ƙara yadda a gare ta aisha matan manzon allah sallallahu alaihi wasallam وانا يومئذ حديث السن alhali sannan ina matashi ina mai ƙarancin shekaru مم. ارايت قول الله تعالى ba ni labari inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ان الصفا والمروه من شعائر الله haƙiƙa safa da marwa suna daga alamomin addinin Allah وما حج البيت او wanda ya الجمره ake ga kaba ko ya umra فلا جنى عليه ان ba يتطوف laifi a بهما kansa don ya yi ɗawafi da su فلا ارى على احد شيئا الا يتطوف بهما a uwa turu zai ya ce da Aisha wato kanwar mahaifiyarsa ba ni ganin kenan ashe akwai laifi akan wani dan bai yi ɗawafi da su ba dan bai sa yi tsakanin su ba
فقال عائشه sai Aisha ta ce كلا a'a ba haka magana take ba لو كان كما تقول da maganar yadda kake nufi aka kai da ka faɗa ake nufi كان فلا جناح عليه أن da sai a لا ce ba
يتوب بهما laifi a kansa don bai dawafi da su ba إنما أنزل هذه الآية في an saka الأنصار wannan aya ne a game da mutanen madina كانوا يهلون لمناتا sun kasance suna yin harama ga gunkin manato وكان منات حظوة قديد Gun- a, gunkin manato yana daura da go da ake kira udaidu udaidu suna waje ne tsakanin makka da madina wa kanu yataharrajuna an yadawafu baina safa wal marwati su mutanen madina sun kasance suna ganin cewa kamar laifi ne a kansu a ce sun zo sun yi dawafi tsakanin safa da marwa saboda akwai gumaka a wajen saboda sai su ringa ganin kamar dawafinsu a wajen sun nuna girmamawa ne ga gumakan da suke wajen alhali su sun je wajen babban gunki a iyaka fahimtar su shine manato suna ganin aka su da suka je wajen babban gunki me nasu na zuwa wajen waɗannan gunta a ƙananan gu- gumaka
falamma jaa al yayin da islamu musulunci ya zo sa'alu rasulullahi duk da sallallahu alaihi wasallam an zalika sallar daga wannan cewa da can ga yanda suke fa fa anzalallahu sai ubangiji ta'ala ya ta'ala ya saukar da inna safa wal marwa min hakika sha'irillah dutsen safa da marwa yana daga alamomin addinin Allah faman hajja al baita aw wanda ya umra haji zuwa ga Kaaba ko ya je da Umra wala juna alayhi ay yatawafu kai ba bihima laifi bane akan sa nan yayi sa ayi tsakanin su cewa ba laifi bane akan mutum ko ya hada da abin da yake farilla abin da yake farilla akan mutum dan yayi shi yayi laifi bai laifi ba abin da yake sunna shi ma dan an yi shi ai ba ai laifi ba Na'am.
abin da yake mustahabi dan an yi shi ba ai laifi ba Na'am.
abin da yake ja'izi dan an yi shi ba ai laifi ba Mm.
shi yasa cewa ba laifi akan mutum dan yayi ba wai ya nuna cewa abin jarar ja'izi bane na'am ta yi zama farilla ta yi zama sunna ta yi zama mustahabi kamar yadda ta yi kuma ya zama ja'iz
zarin sufyan wa abu muawiyata sufyanu a tasar ware ya dade a haka nan abu muawiya an hishamin a daga hishamu ma atamma Allahu hajja mar'in wala umratahu malaka Malam ya duk dubi bai da samawa safaru da mafi ubangiji bai cika hajjin mutum ba ko umrarsa matuƙar bai sa a yi tsakanin safa da marwa ba a ce sa a yi tsakanin safa da marwa lalle ne shi ya sa mafi yawan malamai suka tafi akan cewa sa'ayin nan rukuni ne a hajji kamar yadda yake rukuni a umra
babu mata'il mu'tamiru babu yaushe ne wanda ya umra zai ta hannuli wa qala ada'un an jabir radiyallahu anhu amara an-nabi sallallahu alaihi wasallama ashabu an yaj'aluha umratan a wannan hadisin da anan buhari ya kawo shi mu'allaki to ya kawo shi muttasili a babin da ya faɗa cewa ta ƙaril ha'irul mana suka kulla ha illar dawa fa bil baiti na'am an kaɓa daga jabiru an Allah ƙara da a gare shi ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbansa su mai da niyyar da suka yi ta haji ta koma umra waya tuku su dawafi da kaba su sa yi tsakanin safa da marwa ثم يقصروا sannan su saisaye su ويهلوا ta hallule da sunan isabu bin ibrahima an jaririn an isma'ila an abdullahi bin aufa bin abi aufa qala Abdullahi bin Abi Aufa ya ce itamar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umra wa tamarna ma'ahu muka yi umra tare da shi falamma da fala makkata yayin da manzo Allah ya shiga wato wannan umratul qara'i yake fada na'am umrar da suka yi ta maimakon hudaybiya wato sanda shekarar da aka yi sulhu hudaybiya ba samu karasawa ba na'am yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo makka mm dafa wa duna ma'ahu ya dawafi mu ma muka yi dawafi tare da shi mm wa ta safa wal marwata ya je safa da marwa wa ta ilaha mu ma muka ma'ahu je tare da shi wa kunna nasruhu min ali mun makkata kasance muna kare shi daga mutanen makka an yarmiyahu ahadun kadda wani a cikinsu ya ce zai harbe shi ko zai jefe shi فقال له صاحب sai لي wani abokin tafiya ta ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
أكان دخل الكعبة a to wani abokin tafiya ta ya ce da shi mai ba da hadisu Abdullahi ibn Abi Awfa Na'am.
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Kaaba قال لا Eh, ibn Abi Awfa ya ce a bai shiga ba bai shiga ba a wannan umrar
قال sai abokin nawa ya ce حدثنا ما قال ka لخديجة faɗa mana abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga Hadija wato akan lamarin Hadija قال ya yace بشر وخديجة Ai, ببيت abin من da yake- الجنة من قصب cewa ku yi wa Hadija albishir da cewa za a ba ta gida a aljanna wanda an yi shi na sandina لا صخر فيه ولا wa- نصب sandinan na lu'ulu'i نعم wato da lu'ulu'i aka yi a yadda yake ya zo a wata ruwayar yadda ɗabarani ya fitar a ausar نعم Ah, wanda yake ba kuruwa a cikinsa ba wahala ba wani abu da za a yi a ce an wahala
حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرته annabi dinarin ya ce mun tambayi abdullahi bin umara Allah ya kara yadda a gare su game da mutumin da ya dawafi da ka'aba a umra ولم يدب بين الصفا والمروة amma bai sa a yi tsakanin safa da marwa ba حياتي امرأته daidai ne ya sadu da iyalinsa فقال sai abdullahi bin umara ya ce قدم النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo فطاف ya yi بالبيت dawafi سبعا dawafi bakwai da ka'aba وصلى خلف المقام ya salla ركعتين a maqam Ibrahim raka'a biyu وطاف بين الصفا ya yi والمروة سبعا dawafi ya sa a yi tsakanin safa da marwa bakwai وقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة hakika kuna da koyi kyakkyawa ta a cikin manzo sallallahu alaihi wasallam abinda manzo Allah ya yi a ce bawa yayi haka to ai yayi daidai
قال yace وسأل الله wato جابر بن عبد abin الله رضي da الله عنهما ne mai fada نعم mun tambaye Jabir bin Abdullahi Allah ya kara da a gare su فقال sai Abdullahi mai eh, um, Jabir bin Abdullahi yace لا يتقربنها la ya karban na ba daidai bane ya kusace ta wato koda ba da saduwa ba zaraye wasa da iyalinsa bayan yayi dawafi bai riga yayi sa'ayi ba ba daidai bane نعم حتى يطوف بين الصفا ya والمروة bari sai ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa
حدثنا محمد بن بشار حدثنا بندر حدثنا شوبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال abu musa ashari allah ya kara da a gare shi ya ce قدمت على النبي قدمت ala nabi على sallallahu النبي alaihi صلى الله عليه wasallam sallallahu وسلم في البقاء alaihi wasallam yana badha'u filin maka وهو منيخ alhali ya da kusa da taguwarsa a wajen فقال sai manzon allah ya ce da ni أحججت ka yi harama da hajji قلت نعم na ce kwarai قال ya ce بما da me kai أهلك haramar قلت yace- لبيك بإهلالك إهلال النبي ai صلى الله abin عليه da ne na ce ya وسلم ubangiji na amsa kiranka na yi harama irin haramar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi قال ya ce أحسنت kai yadda kai din nan ya yi kyau ضد البيت وبالصفا والمروة ka je kai dawafi da ka'aba ka je kai sa yi tsakanin safa da marwa ثم أهلا sannan kai tahalluli daga haramarka فضبت بالبيت abu musa ashari ya ce sai na je na dawafi da ka'aba وبالصفا ya sa yi والمروة tsakanin safa da marwa ثم أتيت امرأة من قيس sannan na je wata- wajen wata mace daga banu kaisin ففل- فف- ففلت ta رأسي kakkaɓe min kaina ثم أهللت بالحج sannan kuma daga baya ranar takwas ga wata ne harama da hajji وكنت أبتي به ya zama ina bai wa mutane fatuwa da haka cewa akwai damar a yi tamattu'i a yi umra a cikin watannin hajji a yi tahalluli daga gare ta daga baya a yi harama da hajji حتى كان فيه خلافة عمر har ya zama zamanin hilafar sayyidina umar فقال sayyidina umar ya ce إن أخذنا بكتاب الله in فإنه mun yi يأمرنا roƙo da بالتبع littafin Allah to littafin Allah yana umarta mu cewa lalle mu cika in mun fara aikin hajji da umra to mu bari sai mun gama sarai anda Allah ya ce wa atimul hajja wal umrata lillah
وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم idan kuma mun yi riko da faɗin manzo sallallahu alaihi wasallama فإنه لم يهل to حتى ai يبلغ shi da الهدي مهلا ba daga haramarsa har sai da ya kai wakacin garin soke hadayarsa sai da ya dawo daga arfa tuko shi yasa shi sai na umar sai ya zamo yana ganin yin mut'an nan kamar ba daidai bane Ah, yana ganin cewa wato mut'an nan kamar ba daidai bane to
حدثنا أحمد حدثنا ابن وهب مم.
أخبرنا عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه أنه كان يسمع كان يسمع أسماء تقول ya ya kasance yana jin sayyida asma'u tana cewa كلما مر بالهجون duk sanda ta wuce da go da ake kira hajjur sunan Sallallahu wani ala dutse Muhammadin.
ne wanda yake a mu'alla Mhm.
mu'alla makabartar mutanen makka Mm.
wannan dutsen a makabarta yake wato ta bangaren hagu ga mai shiga makka Mm.
ko kuma ta bangaren dama ga wanda zai fito daga makka ya wajen mina نعم to dai takan ce sallallahu ala muhammadin لقد نزلنا معه ها هنا mun sauka tare da manzo sallallahu alaihi wasallam a nan wajen ونحن يومئذ خفاف alhali sannan ba mu da kaya da yawa ba mu da kaya da yawa qalilun abin zaharuna hawan mu dabbobin da za mu hawa ɗan kaɗan ne qalilatun gudunar mu azwaduna ɗan kaɗan fata watu ana wa ukhti aisha muka yi umra da ni da yan uwata aisha wa zubairu da zubairun al'awam mijinta kenan wa fulanu da wani da fulanu wani ba ta tsaya faɗar su ba falamma masanal baita yayin da muka yi gama tawafi da ka'aba muka yi ahlalna sa'ayi tsakanin safa da marwa sai muka yi a tahalluli Mm.
muka fita daga harama ya zama duk abin da aka hana mai harama to mi- mu ba a hana mu ba don mun riga mun yi tahalluli
thumma ahlalna min al-ashi bil hajji sannan kuma daga ƙarshe muka yi harama da hajji muka yi harama da hajji
babu ma yaqulu idza raja min al-hajji aw al-umrati ba abin da za a faɗa in an dawo daga hajji ko umra Aw awon al-gazwi.
ko yaƙi حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قبل ya من kasance idan ya غزوه dawo daga yaƙi او حج ko hajji Aw umratin.
ko umra تكبر على كل yana cewa شرف Allahu akbar duk sanda ya zo wajen da yake tudu من daga الارض ƙas ثلاث yana faɗa تكبيرات ta har sau uku ثم يقول sannan kuma ya ce la ilaha illallah wa la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir آيبون ayyuna mu masu komawa ne masu mai da lamarin mu ne gaba ɗaya ga Allah abiduna masu ibada ne ga Allah ساجدون لربنا masu yin sujjada ne ga Ubangiji masu حامدون yabo ne gare shi صدق الله وعده Allah ya gaskata alkawarinsa ونصر عبده ya taimaki bawansa annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma dukkan wanda suke tsayawa akan kadaminsa وهزم ya الأعزاب kare وعده tattarmukan kafirai shi kadai
باب استقبال الحج للقادمين Mm, shi ne mura mushi ibrahim da rila salam ya waƙe da yake cewa ila baladi toban wa auban li- li khaliki wa astaghfirul maula jami allazi alim ila baladi toban wa auban li khaliki ila baladi auban wa toban li khaliki wa astaghfirul maula jami allazi alim نعم wannan hadisin nan gaba buhari zai kawo shi a kitabud da'awati haka nan muslim ya fi da hadisi a kitabul hajji abu dawud da koshi ya fi da hadisi ne a kitabul jihadi na sa'i ko asiyau ya fi da hadisi to babu istiqbalil haji alqadimina babu cewa wanda yake alhazai ya tari masu zuwa والثلاثة على da الدابة kuma cewa ya halatta mutum uku su hau dabba ya halatta mutum uku su hau dabba حدثنا معل بن أسد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال yace لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم yayin مكة da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo makka استقبله أغيلمة بني عبد المطلب yaran banu abdul muttalib suka tare shi فحمل واحدا بين يديه wato sanda aka zo buɗin makka نعم ‘ya'yan abdulmuttalib wato dangin manzan Allah sai suka tare shi Mm.
yaransu Mm.
manzan Allah sai ya ɗau ɗaya a gaba نعم ya ɗora وآخر ɗaya a خلفه gaban dabbar da yake kai ya ɗora ɗaya kuma bayansa wanda aka ɗora a gaba abdullahi da afirin abi ɗalib الله wanda aka ɗora a baya kuma kusa bin abbas bin abdulmuttalib الله أكبر. باب القدوم بالغداة Mm, haka ibnu hajar ya faɗa amma wasu suka ce anya ko abdullahi da afarin ne saboda ana ganin tun da ya dawo madina ah, wato daga- ah, tun da ya dawo madina daga habasha tare da mahaifinsa bai fita ba ya koma maka shi ya sa wasu suke ganin cewa maganan nan ta ibn hajar ko akwai ɗimuwa ta yi ba abulami da afarin ba ne inda abulami da afarin sanda aka buɗe maka yana madina wanda kuwa da suka tafi manzo sallallahu alaihi wasallama su a maka suke kamar kusa wani abbasi shi an san yana maka gaskiya ne to babu udumi bilgadati babu cewa an fi son wanda zai dawo daga tafiya ya dawo da safe an fi son dawowa da safiya حدثنا عمرو بن الحجاج حدثنا انس بن ايار عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله Manzo عليه Allah sallallahu وسلم alaihi wasallama كان اذا خرج ya الى kasance idan ya fita مكة zuwa makka يصلي في مسجد yana الشجرة yin sallah a masjidu shajara masallacin bishiya wato wanda yake a zulhulaifa واذا رجع idan ya dawo daga makka صلى بذي sai الحليفة ya sallah a zulhulaifa ببدن a tsakiyar الوادي filin wa ya kwana bata a zulhu laifa ta yusbiha.
har ya sallar asuba gari ya waye
babu babu dukuli bil ashi babin cewa wanda yake matafi ya iya shigowa gida da yamma
حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا همام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طالب بن ابي طلحه عن انس رضي الله عنه قال Anas ibn Malik Allah ya kara yadda a gare shi yace كان النبي صلى الله عليه وسلم nan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance لا يدرك baya اهله zuwa gida da daddare baya zuwa gida da daddare كان لا يدخل الا Al'adarsa in قوه ya tafiya baya shigowa gida sai ko dai da safe او ko da عشيه yamma kafin dare yayi da yamma bayan zawali kafin a ce rana dare ya yayi
باب wannan babi ne لا يدرك اهله اذا بلغ المدينه mutum ko da ya dawo daga tafiya da wajen dare to kai ya ce zai shiga wajen iyalinsa da daren ya bari gari ya waye
حدثنا مسلم بن ابراهيم Mm.
حدثنا شعبة عن محارب عن جابر رضي الله عنه قال ya ce a jabir ibn abdullah Allah kare da gare shi ya ce نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدرك له ليلا manzala sallallahu alaihi wasallam ya hana matafi ya ce zai zo gida da daddare
باب من أسرى علاقته إذا بلغ المدينة babu wanda ya gaggauta taguwarsa da ya ga ya zo gari
حدثنا سيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني هميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول Mm, ya ji anas ibn malik yana cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر hadisin hadisin yana cikin ruba'iyatul bukhari نعم tsakanin buhari da manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin mutum hudu ne نعم da sayyidun abi maryama da muhammad ibn ja'farin da humaidu da wail da kuma anas نعم ya man- ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya dawo daga tafiya مم. باب زر درجات المدينة ya ga hanyoyin madina أو ذا علاقته sai ya gaggauta taguwarsa وإن كانت دابة idan ko dabba ce sai ya حركها motsa ta قال أبو عبد الله wa buhari ya ce زال الحارث بن عمير عن har su عمير marin ya yi daɗi a tasar Amma baya kamin daga gubbiha.
Humaidu. ya manzo Allah yana motsa dabbar tasa ta Mm.
sauri saboda sansa da madina saboda sansa ga madina
دسنا قتيبة قال دسنا إسماعيل عن عمير عن أنس قال جدراتي in wato bangwayen madina in ya ga bangwayen madina ginin madina to sai motsa taguwarsa تابع الحارث تابع الحارث بن عمير Mm.
باب قول الله تعالى to babu faɗin ubangiji tabaraka wa ta'ala واتوا البيوت من أبوابها ku zo gidaddaji daga ƙofofi kan ku ce za ku shigo gida ba ta ƙofa ba kada ku yi irin abin da mutanen jahiliya suke mutum ya ce in ya je ya harama da hajji ko wata bukata ta kama a gida wai in zai shiga sai dai ya fasa ta bayan gidan ya shigo gidan wai kofar ai ta wajen shigar masu laifi ne shi ko yanzu ba mai laifi ba ne to ku daina wannan
باب قول الله نعم حدثنا أبو الوليد Mm.
حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول shi ma dai wannan hadisin ruba'i ne نعم yana cikin ruba'iyatul buhari نعم naji a barra ibn azibin Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ƙulu yana cewa نزل هذه الآية فينا wannan ayar ta sauka ne a game da mu mutan madina مم. كانت الأنصار إذا هجوا mutanen madina sun kasance al'adarsu in suka je hajji فجاءوا suka zo لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ba za su shiga gidaddajinsu ba ta ƙofa ولكن من ظهورها sai dai su koma ta baya su fasa hanya ta nan za su ringa shiga فجاء رجل من الأنصار sai wani mutum daga mutan madina ya zo فدخل من قبل بابه ya shiga daga ƙofa فكأنه غير kai بذلك ka ce an aibata shi da haka kai abin da ba haka ake ba ka ce kai za ka yi sai Wannan ba zama abin na- ya zama kamar laifi ce a haƙƙinsa sai wannan aya ta sauka wa atul buyuta wa laysa al birru bi an tatul buyuta min zuhuriha walakin al birru man ittaqi Mm.
wa atul buyuta min abwabiha نعم
to باب السفر بدعة من العذاب babin cewa wato kuma da yake koyaushe an ce i- ana duban umumin nassi ba wai sababin nuzuli ba shi yasa wani yake kafa hujja da wannan akan sai da na umar sai na umar yana yawo da daddare sai ya ji wani gida ana motsi haka kai ka ce ko an tare ne kan wani abu wanda ba daidai ba ya je kofa ya ga kofa a kulle yayye ta bude ta ki sai ya haura ya dira sai ya tada ko ashe wasu mutane ne suke shan abin da yake mayi sai ya nuna ya kama su ɗaya daga cikin su ya ce ya amira mumini mun yi kuskure amma kai ma ka yi kuskure na Allah subhanahu wata'ala bai ce a duro gida ta baya ba Allah ce waye wa tulbiyuta min abwabiha to sai sai na mai ce to kun yi alkawarin za ku daina ba za ku sake ba suka ce eh ku ce to ni ma wanda ne na san ba daidai ba ne in ce taro din nan ba na malisa ba su cewa Allah ya ce wala ta jassasu kai ka zo kana ta jassasu waye ya ce kai ta jassasu to
na'am babu babin cewa asafaru idatu min ai al'azabi tafiya wani yanki ne na azaba Mm.
a tafiya yanki ne daga azaba حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم Mm, ya kaba daga annabi sallallahu alaihi wa sallama قال manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce السفر قطعة من العذاب tafiya wani bangare ne na azaba يمنع أحدكم طعامه وشرابه yana ونومه hana ɗayan ku abincinsa da abin shansa da baccinsa
فإذا قضى نهمته shi yasa duk wanda ya tafiya in Allah ya sa ya gama bukatarsa فليعجل إلى ya أهله gaggauta dawowa gida ya gaggauta dawowa gida
باب المسافر إذا جد به السير babu me hukuncin matafi idan tafiya ta tsananta gare shi ya zama yana sauri ya sa tafiyar a gaba yana kokari ya yanke daga wannan zangon zuwa wancan zangon نعم يعجل إلى أهله cewa kuma ya gaggauta dawowa zuwa ga iyali
حدثنا سيد بن ابي مريم اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اسلم عن ابيه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في طريق مكه aslamu mahai- mahaifin zai dimna aslama ya ce ina tare da abdullahi bin umara allah ya kara da gare su a hanyar makka
فبلغه عن صفيه بنت ابي عبيد شده شدته وجع sai ya sami labari cewa matarsa safiya yar abi ubaidis sakafi نعم tana cikin wani hali na rashin lafiya mai tsanani
فاسرع السير sai ya gaggauta tafiya حتى اذا كان بعد غروب الشفق har yayin da shafaƙi ya ɓuya نزل sannan ne ya sauka فصلى المغرب ya والعتمه haɗa sallar magarba da isha جمع بينهما ya tara tsakaninsu ثم قال sannan abdullahi ibn umar ya ce إني رأيت النبي صلى الله "Na ga عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallama إذا جد به السير idan tafiya ta tsananta gare shi wato ya zama ya fuskanci tafiya mai yawa أخر المغرب yakan jinkirta magarba وجمع ya بينهما tara tsakanin magarba da isha a ya tara tsakanin magarba da isha نعم
to ko kwana nan